بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوادل الصيب ورافع القلم الطيب من أتكم فسلي نقر شيء أتشل التاب فسلي نسب إن دزير وان دا أكتترو أدوئي دا تاوي دوجي دون قللو نع النبي صلى الله عليه وسلم زام تاش حديثي نقبو في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يخفر عن يقول أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشي ناقصا شيئنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كن سنكو أنس يا إما من ذا الله سما هدما تشيك غوغوما صدق نعم الخادم wani wani wani wani wani wani wani wani irin mai hidima ne na daban wanda manzo sama ma qala lahu qattu fi shay'in fa'alahu lima fa'alt wa fi shay'in lam yaf'alhu lima lam taf'al kaga wannan ni'mal khadim كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكفر أن يقول ني إنا ما منزل سما هدما نا جمع سما يكن يويت يوم وتأدعى ga addu'a Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka tsare ni min alhammi daga baki damuwa damuwa alhammu kenan wasu malamai sun fassara alhammu cewa fi ma kana al-insanu fihi a cikin abin da dan adam ya zama a cikin sa damuwar da mutum yake ciki ita ce ake ce mata alhammu walhazani alhazan kuma damuwa a game da abin da ya riga ya gabata a baya alkhawfu damuwar me za a je a taras gaba waɗannan abubuwan guda uku in suka haɗin ma ɗan adam to taqtuluhu kashe shi suke shi yasa idan akwai yadda ɗan adam zai ya yaƙe su ya kauce musu to kai yayi akwai asbab akwai sabubba waɗanda suke jawo yin waɗannan abubuwa akwai kuma sabubban da mutum zai riko da su ya guje musu to kada mutum ya zama yana da alhammu ga annabi sama yana roƙon Allah ya tsare shi daga wannan cututtuka alhammu wal hajar damuwar da ake ciki yanzu da kuma damuwar abin da ya riga ya gabata a baya اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل sannan ya Allah ina roƙonka tsare ni daga al'ajaz gazawa gazawa zuciyata ta mutu in zama bana son yin abin da ya kamata in yi ajaz kenan wanda manzo sama ya hana al'ajaz ya hana ya umarce mu cewa mu yi abin da ista'in billahi wala ta'jizan mutum ya rika neman taimakon Allah kai ya zama kasashe kai ya rika jin a zuciya shi cewa ba zai yi ba ba zai iya ba ɗaya daga cikin magabata baya son ya ɗaya daga cikin masu hikima ya ce baya son ya ji wasu kalmomi daga mabiyansa ko almajiransa idan suka ce la astati sai ce hawil shi ba zan iya ba sai ce gwada idan ya ce ma arabtu sai ce ta'allam ta'allam ya ce ban gane ba zai ce to koya ban sani ba zai ce to koya in ya ce la asfati wani ɗalibin sai ce la asfati sai ce hawil je ka gwada ka gwada da gwaji ake yin komai kuma ka ji a ranka cewa za ka iya shi yasa yana daga cikin tarbiyya mai kyau a sa ma yaro a ce mai za ka iya in ya zo zai yi abu sai a ce za ka iya ni ba zan iya su ce za ka iya gwada idan ya yi sai a bashi maki daidai gwagwadon abin da ya iya yi walkakal ita kuma ki yan uwarta ce yan uwar gazawa ce lalaci kenan shi kuma jikin ba zai iya yi ba jikin ba zai iya yi ba amma zuciya tana son a yi zuciya tana son ta yi amma kuma jiki ba zai iya yi ba kasalu kenan to shine aka ce 'ya'ya ne guda biyu mace da namiji aka aura ma aka aura ma iyayen da suka aurar da su da al'ajazu da alkasa aka aurar da su suka zama miji da mata fata walladat bainahuma nadamatu sai da na sani ya haihu shine dan su idan aka samu ajazu ya auri kasal ajazu miji kasalu mata to shi kenan in sun tashi haihuwa ɗansu na farko da za su haifa da na sani nadama nadama duk wanda yake da waɗannan cututtukan guda biyu rayuwarsa da na sani ce Allah ya tsare wal jubuni wal bukhul ya Allah ka tsare mu daga aljubun aljubun shine agwantaka mutum ya ji kawai shi matsoraci ne an ya kuna ri'ididan kullun zuciyar shi rawa take yi inda ya kamata an yi kudin fala yi kudin inda ya kamata a ce ya balla ya bayyana sai ya bayyana mugun ciwo ne shi ma jibul wal bukhul sannan kuma da rowa ita ma mummunar ciwo mummunar cuta ce in mutum ya zama an jarrabe shi da wannan ciwon na rowa to shi ke shi ne Allah ya jarrabu waɗanda suka gabace mu ahlul kitabi har sai da suka zama mai sun zama sun kashe junansu sakamakonsa tana ɗaya daga cikin 'ya'yan ashuhu ashuhu alhirsu shadidu ala almal idza kana al-insanu shahihan sara bakhila so daga daga cikin nata'ij sakamakon ashuhu akwai albuhul in mutum ya zama mayan kuɗi mayan dukiya to daga cikin miyagun sufofin da zai zama yana da su akwai albuhul huwa wa dala'i daini sannan ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka tsare ni daga taurin bashi shine dala'u dai mutum ya zama in ya ci bashi ba zai iya biya ba ga gayi ya sama amma ba zai iya biya ba shi yasa man sama ya kira shi da zulmun matsalul ghani zulmun mutum ya zama yana da abin da zai biya bashi amma ya ki biya to zalunci jinkirin biyan bashin mawadaci to zalunci kai idan mutum ana bin shi bashi ya biya in bai biya ba to ya sa a ransa cewa duk lokacin da Allah ya bashi zai biya kuma ya rika addu'a Allah ya sa ya bai Allah ya bashi ya biya wa ghalabati rijali sannan ya Allah ka tsare ni ina roƙon ka tsare ni daga rinjayin mazaji kai ya zama duk abin da za a yi sai a rinjaye ni in wasu suka biyo ni za su kama ni kar su rinjaye ni su kama ni in wasu suna nema na da sharri ya Allah madaukakin saki kada ka sa su kama ni duk wanda yana cin galabatul rijali wannan addu'o'i guda takwas miyagun sharrura ne guda takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkule mana su mutum ya roki Allah madaukakin sarki daga su dukkanin su dukkanin su cututtuka ne da suke shafar zuciyar dan adam وفي صحيح مسلم عن زيد بن عقم رضي الله عنه قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول يقول يتي مع الماجران ستابعي بزن كرن تدكو كومي وبزن تي مك وتعدعى با فاتي إن الدعاء دمن زن الله صلى الله عليه وسلم يقسن شيناي كان يقول هنا اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر يا الله إنا وأنك تاني على الحرم صوفا صوفا matakin ƙarshe na tsufa kenan mutum ya zama haram haram ya zama a harama ya rididdigi ya kai la ya'lamu min ba'di ilmi shay'a ta yadda mutum zai kai baya iya gane abubuwa zai iya gane abubuwa shine li kai la ya'lamu min ba'di ilmi shay'a zai zama baya gane abubuwa in an nuna mishi abu kaza ba zai gane ba in an ce kaza ba zai gane ba to shine wannan mummunan tsufa ke wannan bai da iyakar shekaru wani sai iya shekara ɗari ya fi wani ɗan shekara sittin ɗin wani kuma shekara sittin sai ya dubbi ya rikici shekara sittin wani in ka ganshi sai ka gan shi ya huka ce ya fita hayyacinsu daga cikin mutanen da ba su irin wannan mummunan tsufan akwai mutanen da suka yi ruku da alkur'ani in mutumin da ya riko da alkur'ani Allah ba zai sa shi irin wannan mummunan tsufan ba ko da ya tsufa shekarun shi sun yawa sai ta ganshi Allah madaukakin sarki ya tsare masa babban abu shine hankalin shi domin a tsufa ba abin da ya fi tayar da hankali fiye da mutum ya rasa ransa in ya rasa wata gaba daga cikin gaɓoɓinsa na da sauki a tarihi sahabban manzo sama da yawa sun rasa idanuwarsu bambanta ba akwai wani malami da ya aiki ya tattara sahabban da suka rasa idanuwansu kafin su rasu sun kai hamsin da wani abu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido kafa haƙora duk wannan ba ni amma mutum ya rasa hankali ya zama ba iya gane abubuwa to manzon sama ya roki Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga irin wannan tsufa shine alhara ana ce ma mai sifar alharimu ashaykhul harimu tsohon da ya rididdige ya zama baya iya komai ya bawali sai ya ce wayo ya ihu ya ce ga maciji sai an fito da shi da rana a shanya shi an jima a dauke shi a mai da shi wannan mummunan tsufa wa azabil qabri sannan ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga azabar kabari akwai azabar kabari اللهم آت نفسي تقواها يا الله كبا رينا تقورسا يزما رينا يزما تقي أن تجعل نفسي تقية يزما كسا رينا يزما مي تقوى مي بن دوكوتين الله ككسا رينا يزما الأمارة بالسو malamai sun ce rayuka maratib maratib ne rai annafsul ammaratu bisu shine ran farko shine matakin farko ran da ili addini bai ratsa shi ba shi rai na mataki na biyu shine annafsul lawama ay allati talumu sahibaha wa tu'annibuhu ala fi'li alqaba'ih wa taqsir an fi'li alhasanat ran da zai zama yana mai shi fada shine annafsul lawwama wanda Allah ya rantsuwa da shi la uqsimu bi yawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamati annafsul lawwama allati talumu sahibaha wa tu'annibuhu ala fi'l al ma'asi wa taqsir an fi'l al ta'ati wal hasanat ran da zai zama yana ma mai shi fada me yasa ka aikata mummunan aiki ran da mutum zai da in ya saba ma Allah ko sai kuma ya fara kuka shi wai ni ne yanzu na aikata wannan abu to wannan mataki ne na biyu to sai mataki na uku na rai shine annafsul mutma'inna annafsul mutma'inna annafsul mutma'inna shine ran da ya kasance ya samu natsuwa wanda idan ma mai shi ya zo mutuwa to sai mala'iku sun zo sun ce masa kakka damu kakka damu kakka damu ga gidanka can a aljanna ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna turji'i ila rabbiki radiyatan maghdiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wasu malamai suka ce kafin rai ya zama mutma'in sai ya zama an-nafs zakiya an-nafs zakiya mutum ya tsarkake ransa daga ta'ani daga daga an-nafs lawama sai ransa ya zama an-nafs zakiya ran da ya zama mai tsarki wanda shi kuma wannan abin nan makami ne makami ne so da ka kasab ne aikin dan adam ne shi yasa Allah ta ce me qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla to ya ya zama wannan to sai hau matakin karshe shine an-nafsul mutma'innatu sai zama mataki ke malamai kama Imam al-Ghazali rahmatullahi alaihi yace maratib ne wa laysat anwa'an wasu sukan ce ai kashe-kashe ne a a maratib matakai ne ran mutum yake hawa yake kokari ya fita daga annafsul lawwama annafsul al'amara bisu ya zama annafsul lawwama ya kai matakin annafsul zakiyatu sannan ya kai matakin annafsul mutma'inna annafsul mutma'inna wannan shi shi hal ne ba makami bane so da kamauhiba ce daga Allah amma me yake haifar da wannan kyautar shine wannan kasab din idan mutum ya zama yana tsarkake ransa Allah ka tsarkake mana rayukan to shine wannan addu'ar da mutum yake Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah ka ba raina taqawarsa raina ya zama taqi mai bin Allah wa zakkiha ya Allah ka tsarkake ranna nawa anta khairu man zakkaha kai ne mafificin wanda zai tsarkake min raina anta waliyuha ya Allah kai ne majibincin wannan ran wa maulaha kuma ya Allah madaukakin sarki kai ne wanda ran ke so nan wali shi Allah yake aiki kenan shi zai shi shi shine wali nan majibinci kenan shine shine ran yake shi yake kula da ran maula rannawa kuma ya Allah kai yake su eh domin maula yana zuwa da ma'anar wali wali na zuwa da ma'anar maula ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن ولي الله الذي نزل الكتاب قال ولي إنما وليكم الله ورسوله kaga gashi nan wali so daga da wali da maula duk ma'anarsu daya to na farkon sai ka bashi ya zama ismul fa'il wali ai anta wakiluha ya Allah kai ne mai jibintar ran nan nawa wa maulaha wa anta habibuha ya Allah kai ne wanda kake yake ran nawa yake su اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga zuciyar da ba ta khushu'i ba ta rawawa ba ta rawawa wasu malaman mu na gida suna fassara su ce ba ta takura khushu'i suna fassara shi da takura khushu'i kankantar da kai wa nafsin la tashba'u sannan ya Allah ina roƙonka tsare ni daga ran da bai koshi tun ya ta cin abinci a rasa inda yake tafiya wa ilmin la yanfa'u sannan ya Allah ina wanka tsarin daga ilimin da ba shi da amfani ilimin da zai zama sakamakon mutum shi ya shiga wuta wal iyazu billah wa da'awatin la yustajabu laha sannan ya Allah ina wanka tsare ni daga addu'ar da ba a amsa ta in yi addu'a amma ba a amsa ba wanda kin karban addu'a na da sabubba suna da sabubba wani zubin kuma jarabawa ce Allah yake ma mutum ya aje masa abin da ya roƙa sai ya je lahira sannan sai Allah ya bashi wataƙila kuma abin da ya roƙan nan ya roƙi wani abu na alheri a zahirin shi kuma Allah sai ya amfani da wannan addu'ar tasa sai ya kawo masa da wani abu da ya kaddara masa na sharri shi kenan sai ya goge mishi shine wannan so daga waɗannan addu'o'i ne masu tsada da ya kamata musulmi bai kamata ya sakaci da su ba bai kamata musulmi ya zama ya sakaci da su ba ya kamata musulmi ya zama kullum yana tare da su Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon yin su kuma Allah ya karba mana